نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata a hudu ga watan almuharram shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da biyu ga watan takwas shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a cikin gabar da malin ke mana bayani game da rabe-raben zukata da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi ingantacce da muka karanta annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya raba zukata gida hudu ya ce akwai kalbun ajrad akwai tsaraitacce zuciya zuciyar mumini kenan ya ce akwai kalbun aglaf akwai rufaffiyar zuciya ita ce zuciyar kafiri kenan ya ce akwai kalbun mankusun akwai zuciyar da take ta kife a kife ita ce zuciyar munafiki kenan ko sannan ya ce akwai kalbun misfahun zuciya mai fuska biyu ita ce zuciyar da wani bangare daga cikinta akwai imani yayin da kuma wani bangare manafinci ne a cikinsa mun tsaya daidai inda malam ya ce fa'iza zukira li hadhihi alqulub at-tajrid at-tauhid wa tajrid al-mutaba'a walla ashabuha ala adbariha nufura sai mala yace wa ashara bil qalbi al-mankusi wa huwa al-makbub annan ba mun karanta ko ina ji mun tsane wallahu al-musta'an fallahu al-musta'an anan maka dakata malai cewa ashara bil qalbin ladhi lahu maddatani sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi nuni game da zuciyar da take madda guda biyu take da sanadari guda biyu sanadarin da yake akwai wani bangare na imani da kuma wani bangare na munafinci kada manta wannan maganganu ne na ibn al-qayyim a cikin littafin sa igafatul lahfan malin yake hikaito mana ibn al-qayyim ce ila alqalbi alladhi lam yatamakkan fihi aliman annabi ya nuni zuwa ga ita ce zuciyar da imani bai tabbata a cikinta ba imani bai samu tamkini a cikinta ba walam yadhhar fihi sirajuhu hakanan hasken imani bai bayyana a cikin irin wannan zuciya ba haythu lam yatajarrad lil haqqi al mahdi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu ta yadda irin wannan zuciyar bata tace bata tsiraice tauhidi tsantsa a cikinta ba bata kuma tabbatar da gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da ita ba bal fihi aqrab bal fihi maddatun minhu wa maddatun min khilafihi sai da irin wannan zuciya zaka samu akwai wani bangare na imani a cikinta akwai kuma wani bangare na sabanin imani shine munafinci a cikinta fataratan yakunu yakunu lil kufri aqrabu minhu lil iman wani lokaci sai ka samu irin ma'abucin wannan zuciyar kafirci ya fi kusa a gare shi sama da imani zaka samu ya fi dan karkata zuwa ga kafirai ya fi san kafirai ya fi goya musu baya yana gani abubuwan da suke shine daidai wani lokaci haka zaka same shi wa taratan wani lokaci kuma sai ka same shi yakunu lil imani aqrabu minhu lil kufri sai ka same shi imanin ya dan fi kusa a gare shi sama da kafirci sai ka samu kuma ya dan karkato zuwa ga gidansa na asali shine imani za ga yafi san musulmi yafi goya musu baya yafi karkata zuwa ga inda suke to wani lokaci haka yake wal hukmu lil ghalib wa ilayhi yurja malam ibn qayyim yake cewa hukunci kuwa yakan kasance ne ga abin da yafi yawa kuma zuwa gare shi ake komawa ma'ana idan ɓangaren imanin ya farin jaye ya fi yawa to nan ga- nan za a karkata zuwa gare shi idan kuma ɓangaren munafunci ya fi yawa to sai a karkata zuwa gare shi malai ce intaha maganar da aka ɗauko daga babban malami ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa ighafatul lahfan mujalladi na ɗaya shafi na goma sha biyu ta tike a nan wajen malai ce wa min huna to daga nan ne daga wannan bayanin ne da ibn al-qayyim yayi ya tabayyanu lana zai bayyana qarara a gare mu mu gane anna madar al-a'mali ala al-qalb dukkanin kaiwa da komowar aiki yana dogara ne yana laruwa ne akan zuciya fa huwa al-qa'id saboda zuciya ita ce jagora ita ce shugaba da take ba da umarni game da sassan game da sauran a gaban jikin mutum wal jawarihu su kuma sauran gabbai malai ce junuduhu runduna ne mayaka ne na ita zuciya sai abinda ta ce shi zasu yuwajjihu ha haifu arada ita zuciya tana fuskantar da sauran gabbai yadda ta ga dama duk inda ta so za ta ce ku yi kaza ku bar kaza qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala malai karhi kai to man wata magana dai har yanzu ta ibn al-qayyim a cikin littafin sa ighafatul lahfan da yake yi game da sha'anin zuciya ya ce walamma alima aduwallahi iblisu yayin da maƙin Allah shaiɗan ya duba ya gane cewa annal madara alal qalbi ya gane cewa dukkanin kaiwa da komowar jiki da motsin jiki dukkaninsa ya dogara ne akan abin da zuciya ta ɗora shi a kai wal itimada alaihi ya gano cewa ya dogara ne akan abin da zuciya ta dora shi akai ajalaba alaihi bil waswasi saboda haka sai ya kokari ya jawo waswasi sai kashe cikin zuciyar babban makamin da ya fara rikewa wajen yakar zuciyar shine kai kai mata hari ta hanyar waswasi ya fara karsa mata waswasi ta fara ya fara zantar da ita wasu abubuwa marasa kyau a cikin ta shine waswasi kamar yadda zamu zo mu ji wa aqbala bi wujudi shahawati ilayhi ya fuskantar da samar da sha'awa-sha'awai a cikinta sha'awa-sha'awai ta abubuwa kala-kala marasa kyau wa zayyana lahu min al-ahwali wal a'mali ma yasudduhu an at-tariqi sannan yayi kokarin ya kawata a cikin ita zuciyar na halaye da ayyuka abinda zai toshe dan adam daga kaiwa zuwa ga hawa hanya madaidaiciya shedan da ya duba ya ga zuciya ita ce jagora a nan komai yakan kai ya komo kamun aiwatar da shi to sai ya fara kai mata hari da wasuwasi ta wace hanya shine ta hanyar sha'awa sha'awi eh sai shaɗan ya zo ya rinka karanta maka sha'awar abubuwa haka kawai sai mutum ya yana sha'awar saƙo abinda ba halinka bane ba ɗabi'aka bane sai mutum ya yana sha'awarsa dan duk abinda mutum zai fara yi na saban Allah subhanahu wataala zaka samu daga sha'awa sha'awi yake tasowa daga sha'awar zuciya ne kawai sai ka ji kana marmarin kaza kana sha'awar kaza kana so ka aikata kaza to daga lokacin da adam ya fara jin haka to lalle ya kamata ya tashi lalle ya yi yaƙi da zuciyarsa don shaɗan ya fara shiga cikin zuciyarsa ke ya ba to mu fahimci wani abu yan uwa shaɗan ba kai tsaye ke kai hari cikin zuciya ba gaba ɗaya a'a a hankali a hankali yake bi saboda shaɗan yana da hikima kwarai da gaske wajen lalata zuciyar mutum duk ta inda ya kafa karkata ta nan yake tafiya da kai duk ta abin da ya ga kafi so ta nan yake shigan maka saboda ka hankali a hankali yake bi tun kawai sha'awar abin yake sa maka sha'awar tana karuwa yau da kullun yau da kullun yau da kullun har wata rana wani bangare na tarsuwar aiki kuma ya fara tasiri a cikin ta sai mutum ya fara ji ya kamata a ce ya aikata irin wannan aikin Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala yace wa amaddahu min asbabil ghayyi bima yaqta'uhu an asbab an asbabit tawqiq tawfiq shedan zarin kokari yana tunkuda ita wannan zuciyar min asbabil ghayz zuwa ga dukkanin wasu sababai na bata da kauce hanya bima yaqta'uhu an asbabit tawfiq irin abubuwan da za su yanke shi su raba shi daga dukkanin wasu sababba na dacewa da samun rabo a wajen Allah madaukakin sarki wa nasaba lahu min al masayidi wal haba'ili saboda haka shedan sai ya kafa wa mutum tarkuna wato shedan yana da tarkuna kala-kala al-masayid jam'i ne na misyad shine tarko abinda ake farauta da shi kenan asalin kalmar daga as-saidu ne in aka ce as-saidu me kenan ba farauta ba kenan to abin da ake farauta da shi ne misiyad almasayid kuma jam'insa ne ma'ana tarko kenan eh shedan yana da tarkuna da yake kakkafa mana kala-kala yana da igiyoyi da yake kafawa wajen zargo mutum idan ka tsallake wancan tarkon akwai wani a gabansa idan ka tsallake wancan akwai wani a gabansa kowanne irin mutum akwai irin tarkon da shedan yake kafa masa kowanne irin mutum akwai irin yanayin tarkon da shaɗan yake kafa masa shaɗan yakan kalli kowanne yanayin buƙatarsa da abin da mutum ya fi so sai shaɗan ya biyo masa ta wannan ɓangaren mala ya ce fa'in salima mina luƙo'i fiha idan mutum ya kubuta wajen afkawa cikin wani tarko daga cikin tarkunan shaɗan lam yaslim min ayyahsil lahu biha ta'awiq to da wahala kuma ya iya kubuta ya iya kaucewa irin abubuwan da shaidan zai kawo masa na shagaltar da shi kuma daga aikata abubuwan alkhairi wato idan ya ga kaƙin aikin kirki ya ga kaƙin abin da yake so abin da yake so ka yi na kaucewa Allah maɗaukakin sarki na saɓan Allah ba ka zina ba ka shan giya ba ka kaza ba ka sata ba duk waɗannan abubuwan ya ga ba ka yi to akwai tarkonsa na biyu shine at-ta'awiq shine kokarin shagaltar da kai kuma daga ayyukan da'a ba dai ka ƙi abubuwan da yake so ba to abubuwan da'an da kake so kuma sai zo ya rinka shagaltar da kai sai hana ka yin su shi ma wannan shi riba ce a wajensa ma'ana shi dai da hanyar da zai bi ya ga ya raba ka da Allah subhanahu wataala wannan shine babban target din sa bala yace fala najata min masayidihi wa makayidihi babu yadda za a mutum ya iya samun kubuta da kaucewa daga farautar shedani daga makircin shedan illa bi dawami alisti'anati billahi ta'ala sai dai da dawama kadai wajen neman taimakon Allah madaukakin sarki da shine kadai ake iya kaucewa tarkon shedan ko da yaushe mutum ya dawama wajen neman taimakon Allah madaukakin sarki mala yace wa ta'arrud li asbabi maradatihi mutum kuma yayi kokarin wajen bijirar da kansa duk abin da ya san zai nemi yarda Allah maɗaukakin sarki da shi mutum ya rinka kai kansa zuwa gare shi duk abin da ya san zai ja masa yarda Allah to ya kasance mutum yana kusa da wajen waltija qalbi ilaihi wa iqbalihi alaihi fi harakatihi wa sakanatihi da kuma kokarin fakewa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zuciyarsa ta kasance tana fakewa zuwa ga Allah subhanahu wataala wa iqbalihi alaihi da fuskantar zuciyarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fi harakatihi wajen dukkanin motsinsa da sakanati da kuma kaiwa da kuma wansa wata haƙuƙi a bizillil ubudiyyatin ladi huwa aula ma talbasu bihil insanu liyahsila lahu dukhulu fi bimani inna ibadi laysa laka alaihim sultan sannan kuma mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya tabbatar bizillil ubudiyyati a ƙarƙashin inuwar ƙasƙanci na bautar Allah maɗaukakin sarki ya kasance mutum ya ba da kansa wajen bautar Allah maɗaukakin sarki yana mai ƙasƙantar da kansa malaita huwa aula wannan shine mafi girma mafi cancantar ma talbasu bihil insanu abinda mutum zai sanya liyahsila lahu dukhulu fi dimani dan ya shiga cikin ƙarƙashin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ambata yace inna ibadi ya gaya wa shaɗan ya ce haƙiƙa bayina laisa laka alaihim sultan ba ka da iko da tasiri a kansu lokacin da shaɗan ya ci alwashi a gaban Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai sai ya ɓatar da mu duka sai wasu bayi kaɗan da Allah maɗaukakin sarki ya togace ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce masa wastafziz man istata'ata minhum bi sautika وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa a ƙarshe inna ibadi haƙiƙa bayina laisa laka alaihim sultanun baka da tasiri ko iko a kansu suwaye bayan Allah maɗaukakin sarki ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya jingina su zuwa gare shi ma'ana bayinsa na musamman da ya ba su kariya shaidan ba shi da tasiri a kansu Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin akwai bayansa na musamman da shi kansa shaidanin ya san ba shi da iko da tasirin da zai iya kaiwa zuwa gare su malai ce fa hadhihi al-idafatu wannan jingina bayan Allah maɗaukakin sarki da yi da kansa ya ce ibadi bayana hiyal qati'atu bainal abdi wa bainash shaitan shine abin da ya yanke tsakanin alakar shaitani da dan adam ma'ana da Allah ya ce ibadi bayina ai dukkanin bayan Allah da suke doron ƙasa da musulminsu da kafiransu bayan waye bayan Allah maɗaukakin sarki ne to amma me yasa waɗannan Allah maɗaukakin sarki yayi wani jingi ya jingina su jingina ta musamman yace inda ibadi saboda wata bauta ce ta musamman amma ka'ida ai duk wani bawa daga cikin bayan Allah kowaye shi ko ya yadda bauta wa Allah ko bai yadda ba ya ƙi tsau'an aukarhan bawa ne na Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani mai abdan babu wani da ke cikin sammai ko kasai daga cikin bayan Allah maɗaukakin sarki face sai ya zo wa Allah maɗaukakin sarki a matsayin bawa to amma wannan bauta ce ta musamman ubudiyya ce khasa ita kanta bautar Allah maɗaukakin sarki kala biyu ce akwai ubudiyya amma bauta gamammiya akwai ubudiyya khasa akwai bauta keɓantacciya bauta gamammiya shine dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta da dabbobi da mutane da aljanu dukkanin su bayan Allah maɗaukakin sarki ne da wanda ya yadda ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki da wanda bai yadda ba dukkanin su bayan waye bayan Allah maɗaukakin sarki ne shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله داخلا وهم هكذا هو سجدا لله هم داخلون هو yawa Allah madaukakin sarki ce baka ganin dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda inuwarsa take karkata zuwa gabas ko yamma yayin da za ta faɗi zaka same su suna mai sujjada ga Allah madaukakin sarki wa hum dakhirun suna masu kaskantar da kansu ma'ana ko mutum ya so ko baya so yana bauta wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya tsara masa akwai ubudiya khasa bauta keɓantacciya su ne bayan Allah maɗaukakin sarki wanda ya keɓance ya yadda su bautata masa irin bautar da yake so to irin wannan bautar ita Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan wajen akwai wasu bayan Allah maɗaukakin sarki da ya keɓance wa kansa wanda ya ɗau alƙawarin ba su kariya daga sharrin shaiɗan ya ɗau alkawarin ba su kariya daga makirci da harin da shaɗan zai kawo musu ba zai tasiri a kansu ba to shi sa Allah maɗaukakin sarki ce inna ibadi haƙiƙa bayina to shi ne sai mala ya ce jingina su da Allah maɗaukakin sarki ya yi da kansa to wannan shi ne babban tasirin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya raba su tsakaninsu da tsakanin shaɗani wa husuliha sababi ta haƙiƙi maƙamil ubudiyyati li rabbil alamina kuma shine abin da yasa suka samu dalilai na tabbatar da samun mukami na bauta ga Allah madaukakin sarki wa ish'aril qalbi ikhlasil amali wa dawamil yaqin kuma zuciyarsu ta ji ta samu yaqini ta samu dawamamman yaqini da kuma a tsantsar bauta ga Allah madaukakin sarki ba tare da sun hada shi ga kowa ba malai ce fa idza ushriba al qalbu al ubudiyya duk lokacin da zuciya ta kwankwadi bautar Allah madaukakin sarki ta ɗanɗanin daɗin bauta wa Allah maɗaukakin sarki wal ikhlas da kuma tsantsance bauta zuwa gare shi ba tare da haɗa shi da komai a cikin bautar ba sara inda Allah min al muqarrabina sai irin wannan zuciyar kuma abotan wannan zuciyar sai su zamo a wajen Allah maɗaukakin sarki daga cikin makusanta wanda suke dab da Allah maɗaukakin sarki suke kusa da Allah maɗaukakin sarki sannan washa malahu istithna sannan sai togaciyar da Allah maɗaukakin sarki ya ta shafe su wace togaciya ce shine faɗin sa dai sai illa ibadaka minhumul mukhlasina illa ibadaka minhumul mukhlasina lokacin da shedan yace qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina sai ce me illa ibadaka minhumul mukhlasina lokacin da shedan ya Allah madaukakin sarki ya tsina wa shedan ya kore shi daga rahamarsa to shedan ya ci alwashi a gaban Allah madaukakin sarki ce rabbi ya ubangiji bima aghwaytani a sakamakon batar da ni da kai da halakar da ni da kai da tsine min albarka da kai la uzayyinanna lahum fil ardi to wannan annabi adam alaihi salam da shi da yayansa gaba daya zan kawata musu munanan ayyuka a doran kasa duk abin da za su yi zan kokari na sa in ga sun yi abu mara kyau duk abin da za su yi mara kyau zan kokari in gana ingiza su duk abin da yake mara kyau sai na kawata masa shi na mai musu da shi mai kyau haka ya faɗa a gaban Allah maɗaukakin sarki yi ci wannan alwashi la uzayyana lahum fil ardi sannan ce wala ughwiyanna musuma kuma sai na batar da su duka kamar yadda ka batar da ni ajma'ina dukansu duka to a lokacin sai istisna'i shine abinda malaki mana ishara zuwa gare shi Allah ya samu a cikin istisna'in nan na shedan yace illa ibadaka sai dai wasu bayinka minhum daga cikin su al-mukhlasina wanda ka keɓance su ka tace su ka ba su kariya kun ga ba mukhlisina aka ce ba mukhla mukhlasina ismul fa'il ne an fahimta ismul ismul maf'ul afwan illa ibadaka minal mukhlasina ismul maf'ul ne ma'ana sai bayan ka wanda kai ne ya ubangiji da kanka ka keɓance su ka ka ba su kariya daga gare ka ba su ne suka ba su ne suke da kariyar ba da kankansu a'a kai ka ba su kariya ya ubangiji to shi sa kullun karin addu'a Allah madaukakin sarki Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasina Allah ka sanya mu daga cikin bayin da ka ba kariya to waɗannan bayi su kadai ne Allah madaukakin sarki ya ba su kariya daga shedan shedan ba zai iya kaiwa zuwa gare su ba amma ku duba yadda shedan yayi wannan alwashin yadda shedan yayi wannan rantsuwa a gaban Allah madaukakin sarki dan a wani wajen kun san ai rantsuwa yayi yace lalle duk bayin Allah madaukakin sarki sai ya halakar da su to tun daga lokacin da ya fara aikinsa har zuwa lokacin da Allah zai naɗe ƙasarsa shi ɗan baya hutawa a cikin aikinsa yana ta yi kuma kullum riba yake samu kullum idan Allah maɗaukakin sarki ya fito da rana gari ya waye sai shaɗan ya samu wanda zai ja zuwa gare shi kullum ne to aikinsa kenan kuma baya gajiyawa da dan ya zo ya baka tayi ka karɓa gobe zai ƙara dawa baya gajiyawa zai zo wajen ka ya baka tayin abin da zaka yi na rashin kyau ka watsa masa ƙasa idan ka ƙi ka je kai aikin alkhairi in an jima sai ya ƙara dawo na sha maimaita mana wannan maganar cewa idan da a ce mana aiki irin aikin da shaidan yake walla dukkanin mu da 'yan aljanna ne an fahimce ni kuwa ba irin aikin batar da mutane ba a aiki na jajircewa inda a ce mana aiki na jajircewa yadda shaidan yake aiki ba gajiyawa ba shi da dare ba shi da rana ba shi da asabar ba shi da lahadi ba shi da lokacin hutawa wannan alwashin tun lokacin da ya ɗauke shi sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tashi duniya sannan zai huta ko kuma ce a lokacin kuma zai ƙara shiga bala'i tun da wuta zai shiga to a lokacin da muka ɗauki alƙawari a gaban Allah maɗaukakin sarki muka ce za mu bautata wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai Allah ya ce mana alastu bi rabbikum tun muna tsatsan annabi adam tun kan mu fito mu zama mutane Allah maɗaukakin sarki ya tara halitta gaba ɗaya wanda zai halitta duka tun daga kan halitta na farko da zai fito daga jikin annabi adam zuwa na ƙarshe Allah ya tara mana alamu zarri a lokacin kamar kwaye zarra Allah ya ce da mu gaba ɗaya alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu sai dukkanin mu gaba ɗaya kowa ya amsa a madadin kansa babu wanda ya wakilci wani muka ce qalu bala ya ubangiji mun yadda kai ne ubangijin wannan me yake nufi kowa daga cikin mu ya amsa cewa idan ya fito zai bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba zai shirka ba shi sa sai Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna inna kunna an hadha ghafili wai ai kad dan kada ku zo ku rinka cewa ne mun gafala game da wannan ranar tashin kiyama shi sa Allah madaukakin sarki tunatar da mu to yadda muka dauki alƙawari zamu bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai shedan ya dauki alƙawari zai batar da mu dukkanin mu mun yi alƙawari a gaban Allah shedan yayi alƙawari a gaban Allah yanzu wa yake aiwatar da nasa alƙawarin yan uwa da Allah kowa ya ba kansa da kansa amsa wa yake cin riba alƙawarin da ya ɗauka shin mu muke cin riban namu ko shaɗin da yake cin riban nan kada manta bayan uwa ni na yi kai ma kai kowa ya yi shi sa Allah ya mana a cikin sura yasin yace alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan shin ban yi alƙawari da ku ba ku yan adam haka Allah ya ce mana shin ban yi alƙawari ni da ku ba Allah Allah ta abudu shaytan cewa ba za ku bauta shaytan ba haka Allah ya ce da mu dukkaninmu da mu yake da gaske ne ya ubangiji ka yi alkawari domin ba zan bauta wa shaidan ba to amma yanzu ana bauta wa shaidan ko ba a bautata masa ga illa kenan shaidan ya yi alkawari yana kokarin zartar da alkawarinsa mu kuma mun yi alkawari muna saba alkawarin Allah madaukakin sarki Allah kiyaye Allah Allah madaukakin sarki sai illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayan ka wanda suke Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya su kaɗai ne shaɗan ba zai iya halakar da su ba mala ya ce wa niqa'ul qalbi ta ce zuciya wa ikhlasuhu da kuma fitar da duk wani abin da aikin da zaka yi shi ba dan Allah ba a cikin ta yin aiki da ikhlasi dan Allah yarfa'u sahibahu darajatin yin hakan yana ɗaukaka darajar ma'abocin aikin zuwa ga daraja bayan daraja daraja bayan daraja mutum yakan samu darajoji kala-kala idan kai kokarin tace zuciyarka kuma ka sanya Allah madaukakin sarki shi shi kadai a cikin ta baka yin wani baka yin aiki don wani sa faqad rawa ibn majah mali haqiqa ibn majah ya rawaito hadisi an abdullahi bin umar bin amru qala daga abdullahi dan amru dan as yace qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ayyun nasi afdal aka tambayi annabi aka ce ya rasulullah daga cikin mutane gaba daya wanda mutum ne fi kowa falala eh sai mu tsaya mu ji wanda mutum ne fi kowanne mutum falala tambayar da aka yi wa annabi kenan qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kullu mahmumil qalbi kullu mahmumil qalbi shine dukkanin mutumin da yake da tatacciyar zuciya wankakkiyar zuciya ya fi kowa falala ko da ka fi shi ibada ko da ka fi shi yawan sallah ka fi shi yawan kaiwa da kumowa wajen bauta Allah maɗaukakin sarki idan ya fika tatacce zuciya ya fika a wajen Allah maɗaukakin sarki an fahimta kai zuciyarka akwai wani abu na gilli da hikiri da hassada da kaza da kaza da kaza a ciki shi kuma yana ibada daidai gwargwado yadda zai iya ba ba yi bane kwata-kwata yana yi ka fi shi yawan yi ne amma shi zuciyarsa wankakkiya ce tatacciya ce to ya fi ka ta a wajen Allah maɗaukakin sarki saduƙun lisani mai gaskiyar harshe mai gaskiyar harshe ƙalu sai sabai suka ce ya rasulallah saduƙun lisan na arifuhu da ka ce mai gaskiyar harshe wannan kalma ce sananniya a wajen mu don mun san abin da ake nufi da saduƙun lisan fama mahamumul qalb amma me kake nufi da mahamumul qalb saboda ƙwarewa da azanci na zance irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokacin idan ya zance da larabci ne yarensa ne yarensa ne amma sai sun buƙaci fassara ƴan uwa sallallahu alaihi wa sallam annabi idan ya larabci wani lokacin saboda ƙwarewarsa sai sabai sun ce ya rasulullahi gaskiya kalmar ta dan yi tsauri a fassara mana saboda ƙwarewarsa kun san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yake karami sai da aka yi shi ƙauye wajen sa halimatu sadiya garin sa halimatu sadiya je ya zauna ya kiwon dabbobi ya haɗu da mutanen ƙauye ya cakuɗu da su ya koyi yare ingantaccen yare sannan kuma sai ya ƙara dawa gida garin makka cikin alƙarya cikin birni sai ya ci gaba da rayuwarsa a nan wurin kun ga ya laƙanci yare irin na ƙauye kuma ya laƙanci irin na birni haka al'amarin yake yanzu duk yaron da ya taso a cikin birni sai ka samu da yawa daga cikin hausa ta ƙwace masa musamman dai a wannan lokaci da ake ciki wanda hausa ta da an turantantar da ita galibi da hausa abubuwa da yawa wallahi ba a san sunansa da Hausa ba sannan wani yaro wani yaro aka ce aka ce masa je ka dauko moda wallahi bai san moda ba wallahi kuwa ya rika ba yaro ne ba haushi ba bansa ba haushi ba bansa ba haushi aka ce masa je ka dauko moda wai mai moda ka gani dan birni ne shi bai san moda ba eh amma kaga sai dai a ce masa sai a ce masa kofi da Allah kofi Hausa ne Hausa bane su an gama ba a ce kuma sai a ce cap zai ka ci wata hula saboda haka za ku ga da yawa daga cikin yare yana mutuwa idan ba a mu'ayashantar sayo da kullum idan ba a ta'ammali yau da kullum shi sa laraba za ku ga idan aka haifi yaro sai an ba da shi ƙauyuka a je a rene shi a can wajen saboda me saboda harshen sai ƙara nuna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ba bare bane daga cikin su sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai shi banu sa'ad a nan ya je ya zauna ya yi 'yan shekaru kafin ya dawo garin makka to sai suka nemi ya fassara musu wannan kalmar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kala abinda ake nufi da mahmumul qalb huwa taqiyu shine wanda yake kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki zuciyarsa take cike da tsoron Allah annaqi yake da tatacciyar zuciya eh shine annaqi kenan yake da tatacciyar zuciya la isma fiha irin zuciyar da babu laifi a cikinta babu sabawa Allah a cikinta wala ghilla babu gilli babu gillin mutane a cikinta wala hasada babu hasada a cikinta sai kun ga waɗannan ciyuka guda uku munanan ciyuka ne da idan suka shiga cikin zuciya wallahi sai sun fatattaka ta munanan ciyuka ne laifi saban Allah kun ga saban Allah dukkan zuciya duk nagarta zuciya inda mutum zai rinƙa saban Allah wallahi babu shu'umi a cikin rayuwar mutum kamar saban Allah duk lokacin da mutum ya tumbari ya dan fara saban Allah yana yi to komai nasa sai ya lalace komai nasa sai ya lalace sawa'un ya sani ko bai sani ba hakanan gilli gilli shine a mugun mugun nufi game da musulmi a cikin zuciya ka rinka jin haushin mutane kana gillin su kana so bala'i afka musu ko musifa ta afka musu wannan shi ma ba karamin bala'i bane eh shi kuma irin wannan matsalar shine duk wanda ya sashi a cikin zuciyarsa baya baya zaman lafiya kullun zuciyarka tana cikin tafarfasa tana cikin damuwa da bakin ciki dan me wani ba zai shiga cikin bala'i ba dan me wani ya samu haka sannan kuma sai mafi sharrin su ita ce hasada hasada eh ka rinka tuhumar Allah madaukakin sarki dan me zai ba wani kaza dan me wani zai samu kaza dan me wani zai kai matsayi kaza abin da ya sanar ta tuhumar Allah dan duk wanda ya samu na matsayi waye bashi Allah madaukakin sarki bashi bashi ya ba kansa ba babu wani a cikin da isa ya ba kansa wallahi daidai da kwayar zarra na matsayi ko makami ko wani abin duniya babu wanda ya isa duk abin da ka samu fa ma bi kum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima daga ka samu duk kankantar ta dan uwa shi sa babban abin da ake so ko da wani kaga ya kirawo ka yi maka ya maka goma ta arziki ya maka ta goma shi ya maka duk wani abin da kake gani abin arziki ne ka fara gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan ka dawo ka gode masa dan idan da Allah bai ga dama ko kallon ka ba zai ba kai kadai ne a cikin duniyar kai kadai ne ya sani kai kadai ne yan uwansa idan dan uwanka ne ba kai kadai bane me yasa ya jawo kai maka saboda Allah ya kaddara abin naka ne dole sai ka samu shi Allah ya Allah maɗaukakin sarki ya ga dama shi ya baka to kara gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan sai ka je ka gode masa to duk lokacin da mutum yake gani bai kamata kai ka samu wata ni'ima ba to Allah yake tuhuma eh gwanda kawai fito fili ce ya ubangiji me yasa zaka ba wani kaza ba shine ba shine lisanu lisanu halihi yake faɗa harshen harshen sa na zuciya abin da yake faɗa kenan ko da harshen sa na baki bai faɗa ba abin da zuciyarsa take cewa kenan bai yadda ba an baka yana jin haushi Allah madaukakin sarki mana tsari da hasada Allah madaukakin sarki tsare mana da hasada wallahi yan hasada mugun ciyo ne hasada bala'i ce hasada tana lalata al'umma gaba daya mujtama'a na mutane inda akwai sada baya zama lafiya mutum zai iya zai maka abin da za a ɗauran ka a kashe ka wallahi saboda hasada mutum zai iya zuwa maka abin da zai je ya raba ka da abincinka saboda hasada mutum zai iya zuwa je ya raba ka da ubangidanka wanda kake samun abu a wajensa saboda hasada mutum zai je ya raba ka da duk wani wanda kake gani masoyinka ne saboda hasada zai iya yin ƙarya zai iya yin munafunci zai iya yin shirka duk abin da zai zai iya yin saboda hasada yan uwa hasada ba abin da ba ta sawa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai matuƙa wajen wasafta mana munin hassada da sharrinta yace hassada yadda take wa dan adam shine kyakkyawan aikin mutum take bi take cinyewa take lalata shi kamar yadda ka san wuta take cin kara kara kara yadda ka san wuta take cin kara babu abin da yake da saurin cin wuta kamar kara da ka sa shi zaka neme shi ga wasu karasa ba kana gani kana sallah ba ba kana gani kana azumin nafila ba idan aka ce azumin litinin da alhamis ko azumin ashura da tasu'a ko azumin arfa kana yi to wallahi wannan azumin ashuran naka da tasu'an naka a banza yake tafiya ba shi da wani amfani da kayi hasada da take cikin zuciyarka za ta cinye shi gaba daya ka neme shi ka rasa sai ka je lahira sai ka ga wa qadimna ila ma alu ma amilu min amalin faj'alnahu mi haba'an mansura sai ga babu ka tambaya ina aiki hasada ta cinye Allah ya tsare mu dan uwa mu sanya wa zuciyarmu cewa duk abin da na samu ni Allah ne ya bani duk abin da wancan ya samu shi Allah ne ba shi ni da shi ba mu isa mahan ɗaya daga cikin musamman wani abu duk duniya idan za su taru wa alam annal ummata lawiji tama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka wa alam annal ummata lawiji tama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka lam yadurruka bi shay'in illa kad katabahu Allah alayka rufi'atil aqlam wa juffatis suhufi an gama kenan haka annabi ya faɗa duk duniya ba dai ƙarshe ba kenan amma ta mahaukaci a ce duk duniya inda za su taru a kansu amfanar da kai abu ɗaya wallahi ba za su baka ba sai abin da Allah ya rubuta maka za ka samu to wancan abin da Allah ya rubuta maka za ka samu duk duniya ba su isa su hana ka ba sai wani mutum idan yana maka hasada ya isa ya hana ka bai isa ba ko da kaga wani ya shiga ya fita baka samu wani abu da kake gani zaka same shi ba wallahi ba shi ya hana ka ba da can Allah ya kaddara ba za ka samu ba amma mu kalla dan Allah mutum dubu nawa ake hasara kuma sun samu abin da suka samu ba haka bane kai kanka ka san akwai wanda yake maka hasara ko ba haka bane ka sani akwai wanda yake maka hasara amma abin da kake samu yanzu ya hana ka ne ko yau dan nan ka fita sai Allah madaukakin sarki ya baka abin da ya kaddara zai baka yanzu wancan da baya so ka samu wancan amma kuma zai hana ka ne bai isa ba akwai wanda kuma suke son ka sosai wani sai ga shi dan gata ne gaba da baya babansa kaza ne babansa kaza ce yana da yan uwa kaza da kaza da Allah bai kaddara zai samu ba sai ga shi kuma a wahali dan Allah ba haka bane saboda mai abin bai kaddara zai samu ba shine Allah madaukakin sarki ba nasu bane su ma su ma ajiya aka ba su sai abin da aka ce su bayar za su bayar na sha gaya mana idan Allah madaukakin sarki ya kaddara fa zaka samu abu wallahi ko makinka ne sai ya kira ka ya baka wallahi kuwa baya son ka amma sai ya neme ka ya ce ka zo ya baka sai da in ya baka ko ba gefe ta jin haushi wai ake ma ya baka ne to shi ma ba nasu bane na Allah ne kuma ya ce sai ka samu bai sai ya baka ba daga America sai Allah madaukakin sarki ya koro mutum ya zo ya baka abu kawai dan ya koma idan Allah ya ka samu abu wallahi daga America ko daga Saudiya ko daga nisan duniya sai Allah ya turo wani mutum ta wani dalili ko zai wani kasuwanci ko zai wani abin sai ya zo garin bai kasuwancin ba bai komai ba sai ku haɗu da shi sai wani abu ya ɗauku sai ya ɗau dukiya mai yawa sai ya baka sai ya koma America abin da ya kawo shi bai ba kai kuma ka samu kuɗi daman abin da Allah ya kawo shi yi kenan ya koma ƴan uwa ba haka bane to mu sa wannan a ranmu ka daina ganin wani ya isa maka wani abu babu shi ba shi da komai wallahi ba shi da komai komai na Allah ne komai na Allah ne ka nema a wajen Allah sai Allah madaukakin sarki ba kada ka wulakanta kanka eh kada ka wulakanta kanka kada kuma kai ka wulakanta wani haka abin yake kai kada ka wulakanta kai ma kada ka bari a wulakanta ka saboda wani abin duniya komai na Allah ne kada kai wani hasada kada ka sa wani a cikin zuciyarka kowa ko da mutum baya kallon ka a matsayin wani mutumin kirki baya shirin da kai kada ka sashi a cikin zuciyarka eh aje aka amma kada ka sashi a cikin zuciyarka sai ka zauna lafiya Allah ya samu dace uwa za mu dakata ana insha Allah ta'ala na'am gilli shine ka riƙi mutum a cikin zuciyarka shine ka riƙi mutum a cikin zuciyarka ka rinka fatan wani abin rashin kyau ya fada masa hasada kuma shine ka yi burin wata ni'ima da yawa Allah da Allah madaukakin sarki mutum ta gushi shine hasada akwai bambanci yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله